بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya muna yabo da'iman wa abadan ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan safiya ta asabar 17 ne ko? ko 16 ga watan rubi'in al'awwal shekara ta 1435 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda kuma ita ce 18 ga watan 1 a shekara ta 2014 a lissafin miladiya ko grigori a ci gaba da karatunmu na littafin alfurkan bai na auliya irrahman wa auliya a shaitan na malin ibn taimiyya rahimahullahu tabaraka wa ta'ala za mu tashi a darasinmu na 61 insha Allah za mu karasa ci gaba da abinda muka fara karanta makon da ya gabata na ta'alikin mai ta'alikin wani littafi wato malam salih ali sheikh saboda fa'idar da na ga za ta taimaka mana wajen ƙarin fahimtar abin da muke karanta a wani littafi za mu tashi inda ke cewa min a azami ma ya dullu ko? haka ne? har yanzu dai maganar ba ta fita daga maganar masu aƙidar cewa komai Allah ba da kuma bayanin da wannan malamin shi da yake sharhi yake ta'aliki akan wannan littafi yake so ya kusanto mana da wasu abubuwa da za mu fahimta makon da ya gabata ya mana magana akan hululi da ittihadi ina sa ran kuma kun fahimci mai hulul mai ittihadi hmm? to Allah ya sa za mu tashi inda yake cewa wa min a'zami ma yadullu ala kufri ha'ula'i za mu sake biyo kansu don haka ba damuwa insha Allah wanda bai gane ba ma ya dan bi insha Allah hankali za a fahimta yace daga cikin mafi girman abubuwan da suke nuna kafircin waɗannan masu wannan irin aqida wato ala kufri man yaqulu bil ittihadil am masu cewa ai Allah ya haɗe da komai da komai ba wai wani abu keɓantacce guda ɗaya ba gaba ɗaya abinda muke gani duniyan nan shine Allah saboda Allah ya haɗe da komai wal iyadu billah yace wa kadhalika al ittihadul khas hakanan shi ma cewa Allah ya haɗe da wani bangare na halittarsa ko wani mutum ko wani aljan ko wani mala'ika da makamancin wannan shi kadai banda sauran shine ake ce mu khas ittihadi am abinda ya game komai da kowa Allah ya wai ya haɗe da shi ya zama ɗaya da shi da wannan abubuwan ittihadi khas kuma a samu wani abu ɗaya ko wani mutum ɗaya a ce shi Allah maɗauki ya shiga jikinsa ya zama sun haɗe sun zama ɗaya mun fahimci wannan dai to sai ce anna hadal qaula wato wannan faɗi ko wannan ra'ayi da suke faɗi ya'ani wato annal kufra wal fisqa abin da ke nuna maka girman kafircin da ke cikin wannan matsalar ka saurare shi kaji shine cewa kafirci da fasikanci sara fillahi jalla wa'ala inda ga aka ce ga wani ya kafirta ga wani can yayi fasikanci akan wannan aƙidar ta cewa komai Allah ne zaka ce to waye kafircin nan waye fasikancin nan hmm? haka kenan suna nufin masu wannan aqida cewa wanda ya kafircin nan wanda ya fasikancin nan wane ne shi za a iya cewa Allah a ce Allah ya yi kafirci Allah ya yi fasikanci domin in sun ce komai da kake gani Allah ne to duk aikin da kowa yake yi Allah ne ke kaga wannan ba abin da ke nuna maka wannan wannan aqidar ba zai yi ta zama musulunci ba ba zai yi ba kuma kafircin da ke ciki yayi munin har a faɗe shi domin in har ka ce komai Allah ne da kai da kake magana da wancan da wannan da kowa da kowa to duk abin da kuka aikata mara kyau fa waye yake nan haka kenan za a ce Allah ne kaga wannan babu abin da kai wannan nuna kafircin wannan abu sai ce li annal fasiqa domin ku shi mai fasikanci wal mujrim da kuma wanda yayi yayi jarima yayi wani laifi shine jarima wal qatil da wanda yake san kai ya samu wani ya kashe wazani da wanda ya zina wa sharibal khamri da wanda ya sha giya wa fa'ilul fawahish da wanda ya aikata alfasha wal kadhib da makaryaci ila akhiri da har zuwa karshe dai min anwa'il mubiqati na daga abubuwan da suke aukar da mutum zuwa ga halaka wal kaba'ir da kuma manyan zunubai lamma kana huwa ainul wujudi yayin da in har ya zama cewa Allah shine hakikanin abin da muke samu abin da yake saman mai dinnan komai shine Allah in dai haka wannan zancen yake wala tamayuza bainahuma babu abin da zai bambance tsakanin ubangiji da abin da ba ubangiji ba yakunu la yufarraqu bainal kadhibi shakhsan wal kadhibi ittihadan zai yi kenan ba zai yi kai a bambance tsakanin mai ƙarya a matsayinsa na mutum da kuma mai ƙarya a matsayinsa na ittihadan ma'ana ba in an ce al kadhibi shakhsan mutumin da ya ƙarya a matsayinsa na mutum an san shi in ku aka ce ittihadan wanda yake a haɗe in an ce ittihadi ne Allah ya haɗu da kowa duk shi ne shi to ya za a mu bambance in ana so a ce malam wane ya yi ƙarya kuma a bambance haɗuwan nan da ta zama komai da komai ta yi ƙarya aka ba zai yiwu ba tunda komai haɗuwan ne komai bai fita daga wannan ba akwai ba daɗi ne ka rika haɗa koyaushe ka ce Allah ya zama ɗin su dai haka aƙida su take kuma haka suke nufi ma'ana ba dama iya bambancewa wane ya yi karya ko kuma wannan haɗuwar da aka ce an haɗu da Allah da sauran halitta wa duk abu ɗaya ne a ce to an yi karya wane ne za a dangana wa karyar kenan tunda ba dama yanzu ka ware ka ce malam wane ne kun fahimci abu to sai ce li'annahu sarat haqiqatan wahidatan domin kuwa wannan wujudin samu wannan da ake cewa abu samamme ne dukkan samuwa gaba ɗaya ta zama guda ɗaya haƙiƙa ce guda ɗaya da Allah da komai da komai an haɗe an zama ɗaya kama annana kamar yadda la naqulu ba ma cewa alma'u hulwun was-sukkaru la ta'ma lahu ya kamata a samu lahu bayan ta'ma ma'ana idan aka dauki sukari aka sa shi a cikin ruwa ya zagwanye ba a ganin farinsa ko in ka sa sukari kana ganin farinsa kafin ka sa kalar safari ne man ka sa shi a ruwa in ya zagwanye ya zama ruwan sukari nan dole ba ka ce ruwa kawai ba ba za ka ce kuma sukari ba ya zama ruwan sukari a yaka ake cewa a hankalci a magana masu hankali to a nan wurin kaga ba dama mu iya cewa kamar da yake faɗa nan la na ƙulu alma'u hulwun shi ruwan yana da zaƙi wasukaru shi kuma sukarin ba shi da ɗanɗano ba shi da wani ɗanɗano da za ka ji kaga an yi aka sai ai akasin asali shine mai siga wato sukari shine mai ɗanɗano yana da zaƙi ruwa ku shine ba shi da ɗanɗano kaga ba za mu iya wannan ba in har sun riga sun haɗe ɗin to kaga shine abin da ake nufi in aka ce komai da komai da muke gani Allah ne wal iyazu billahi to idan ɗaya daga cikin komai da komai ɗin nan kamar mutum yayi zina ko ya shagiya kaga nan ba dama in dai an haɗe to ba dama ka ce wane ne yayi wanda ake cewa Allah wanda ake cewa komai da komai innan shine yayi to babu abin da zai nuna maka wannan harkar kafirci ce in ka sawwa sai ka sawwara wannan abu mana ka hararo kai wannan wato ka kiyasta a zuciya ka ga in har aka yadda da wannan zancen abin da zai kai gare shi da haka dole ne a karyata wannan magana duk mai hankali duk mai son ya zauna da la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu ya zauna a matsayinsa na musulmi kuma musuluncin nan ya masa amfani a lahira bai shiga wuta ba to wallahi wajibi ya bar wannan aqida ba ta da wani kofa da zaka yi mata tawili kace ai akwai wata fassara da za ta iya karbuwa a daina ta kwata da dai Allah ba shi ya faɗi wannan maganar ba annabi sallallahu alaihi ba shi ya faɗi wannan ba wani dan adam ne ya fito da wannan fikirar kuma ba daidai bace Allah madauki ya sauke Allah shiryar to sai ke cewa kamar yadda ba za mu ce alma'u hulwun was-sukkaru la ta'ama lah kama anna la la naqulu kama yadda ba za mu ce as-sukkaru hulwun idan aka haɗe da sukari da ruwan nan ba za mu ce sukar din ya sukari yana da zaki ruwa kuma la ta'ama lahu ba da maka iya bambancewa sun da sun riga sun zama abu guda sai ce fa anta idza sharibta ma'an yanzu kai idan ka sha ruwa zida fihi sukkarun wanda aka ƙara sukari a ciki saratil haqiqatu wahidatan abinda ka sha ruwan sukari ka sha ko abin haqiqar guda ɗaya ce ma tastati'u an taqula hadha hulwun wa hadha wa hadha malihun ko hadha din a cire ɗaya wa hadha a cire guda ɗaya kuskure maimaitawa ne sai sai ba za ka iya cewa wannan mai zaƙi ne wannan kuma mai gishiri bane wal ma'u hadha fihi milhun wannan kuma ruwan akwai gishiri a ciki yace ma tastadu an tumayyiza baina hadha wa hadha ba za ka iya bambancewa tsakanin wannan da wannan ba li'annahu bil ittihadi domin ko yayin da aka ce an yi ittihadin nan sun zama abu guda a sarat al haqiqatu wahidatan zai zama cewa haƙiƙanin abin da ake gani a waje guda ɗaya ne sai dai kawai idan mutum zai iya cewa allan nan fa babu shi wannan shine kuma a ƙarshen wannan aƙidar abin da take tafiya gare shi kenan a ƙarshe in ka in ka bi diddigi ka bi hankali sai ta kai ga mutum ya ce allan nan babu domin a aƙidar su komai da kake gani in har aka ce allah ne kuma gashi mun tabbata akwai bambanci tsakanin wannan da wannan sai dai idan kowa da komai a cire masa sunansa kuma ba dama a yi tamayyuzi tsakanin wannan ali ne wannan salisu ne wannan dalladi ne wannan garba ne ba zai yiwu ba kowa abu ɗaya ne tun da kuma muna da waɗannan sunayen daban-daban wannan bishiya ce wannan teku ne wannan kaza da kaza to ba zai yiwu a ce dukkanmu abu ɗaya ba ne hankali na ɗan adam wanda allah maɗauki ya kimsa masa ba zai karɓi wannan zancen ba to sai ci gaba yake cewa hadha huwa ma'anar ittihad wannan shine ma'anar ittihadi yanzu kun gane ittihadi abu ne yawa ya zo ya haɗe ya zama guda an tabbatar da da mai yawa ne daban-daban daban-daban daban sai kuma ya zo ya haɗe sai ya zama guda ɗaya hululi kuma fa abu ya shiga cikin wani abu tare da iya bambancewa shine hululi a ce ga ruwa a cikin kofi za a iya cewa ga ruwan daban ga kofin daban tunda nan ba cakuɗewa suka yi ba saɓanin sukari da ruwa yawwa ruwa a cikin kofi hololi ne sukari a cikin ruwa ya narke menene ittihadi shikenan kun gane wannan insha to sai yake cewa fa yalzamu min hadha an yakuna kullu sharrin a cire min dinnan ya lazimci kenan cewa kowanne sharri inda an ɗauki wannan magana ta cewa Allah shine komai da komai da muke gani to zamu ce kenan kullu sharrin wa kullu fisqin duk wani sharri da ya auku duk wani fasikanci da ya auku wa kullu hadha dukkan waɗannan abubuwan mansubun ila Allah a dangana wa Allah a ce Allah shine yayi kaza din ba dadi ka faɗi shi amma wannan aqidar masu ita haka suke nufi inda mutum ya ce komai Allah ne to duk abin da ya aikata na sharri in ya sha giya yayi zina yayi caca yayi komai to waye yake nan za a ce kenan Allah ne Allah tsare mu sai ce lihada don haka ne ibn al-qayyim malam muhammad ibn abubakar ibn ayyub az-zur'i malam ibn al-qayyim dai mashhuri lamma zakara hadhihi al-masail fi awwal an-nuniyati yayin da ya ambaci waɗannan mas'aloli a cikin littafinsa an-nuniyah in sai yana da nuniya baitoci da yawa kwarai da gaske ƙala sai yake cewa nan abin da ya rubuta mana shine ya ummatan mankuhuha ma'buduha ainal ilahu wa thagratu at-ta'ami wannan kuskuren bugu ne can musamman na at-ta'ami wa thagratu at-ta'ani ne wa thagratu at-ta'an nunin ne a ƙarshe kuma asali baitin a cikin asalin nuniyar ba haka yake ba shi malam da yake ya darasi yake sai halatto da shi da ka ba haka baitin yake ba yadda yake shine ku gyara ku rubuta ya ce ni ma ya ummatan ma'buduha mawtu'uha aina al-ilahu wa thagratu ta'ani haka larabcin yake memeta ya ummatan معبودها موطوءها موطوء معبودها شيني فرقو با منكوهها با ايه يا يا تقديمي لتاخيري يا امه معبودها موطوءها موطوء eh mai da mimun da wawun bari ga muku daidai daidai mimun da wawun sai ta'un da wawun mawtu' shi ne sai baka duk kyale wannan a sake rubuta ya ummatan ma'buduha mawtu'uha bayan ka sami mimun da wawun ta'un da wawun sai hamza akan wawu saboda madmuma ce hamza ta zama akan wawu mawtu'u a ba ainu hamza ne hamza akan wawun kuma sa wawun sai a dora hamza akanta domin damma ne da ita kuma ita kaɗai mawtu'uha sai ha babba da alif babu ainihin kwata-kwata sai a cikin ma'abud a wannan kalmar mawtu'uha mawtu'uha kun ja mana lokaci sai shi ainal ilahu ainal ilahu to ina ubangiji ce wa thagaratu ta'ani wannan ai kofa ce ta mai sukan addinin musulunci in har ka faɗi wannan me me me farkon baiti me yake nufi magana ce ba ta da daɗi kuma ana faɗa musu ne su masu wannan aƙidar don su suranta abin da suke faɗa ɗin mai ce maka komai da ka gani Allah ne to in ka bashi wannan zancen ka saurara ka ji mai zance duk da yake an gaya ma attil musani ya ce eh din mu haka muke nufi shi ba korewa yake ba ya ce eh hakan muke nufi duk abin da ka gani Allah ne duk abin da aka kuma Allah ne ya yi shine ibnu ibnu qayyim yake faɗa a wannan baiti cewa ki ya ummatan ya ke wannan al'umma wace irin al'umma ce ke mai cewa komai Allah ne ma'buduha mawtu'uha abin bautar ta shine abin da ake taka a kwanta da shi shine mawtu'i wata'u ana nufin saduwa namiji da mace abin da kake bautawa a ce shine kuma mankuhu domin in ka ce duk mutumin da yace komai Allah ne to da shi da matarsa waye da waye ku yi haƙuri fa magana nan ba ta da daɗin faɗa amma wannan aƙida sai an faɗe ta masu ita su fahimci cewa akan kafirci ake me ita dai wannan maganar ka ce duk mutumin da ya taki matarsa to Allah ne ya taki Allah wannan maganar akwai ɗan adam ɗin da zai ji daɗin ya faɗe ta a duniya in dai wannan maganar haka take to da mutumin da matar tasa kowa Allah ne shi ne ke cewa ya wace irin al'umma ce ke wannan al'umma wadda yake abin bautar ki shine kuke taka ki kwanta da shi yace aina ilahu to ina ubangijin da ake bautawa indai haka ne yace wa sagaratu ta'ani wannan a kofa ce da masu suka za su soki addinin musulunci saboda ita duk wani addini na ba wallahi ko yahudawa ba su faɗi wannan aqidar ba babu ko kirista ba su faɗi wannan aqidar ba amma wannan aƙidar da ta zo mana gashi kamar da mun dai karanta asalinta can a baya yadda ta zo kuma mutane suka karɓe ta saboda kaucewa daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine yake suranta abin dan masu abin su azantu su ji sai ce ma fihi tafriqun sara al mankuhu halan nan larabcin akwai matsaloli a ciki kasancewar yayi malam yayi magana sai da kamar da na ambata mana a cikin darasi ne to yayi kuma irin abinda ake ce ma darijiya yadda suke magana a Saudiya ma fihi tafriq yana nufin laysa fihi tafriq babu tafriqi babu bambancewa sara al-mankuhu halan fihi al-ilahu haka kuma ta rubuta sara al-mankuhu shi abinda ake taka abinda ake kwantawa da shi sara halan ya auka ciki ma'ana kai sara halan fihi ilahu abun bauta Allah ya fada cikinsa ma'ana ya shiga cikinsa yani ittahada bihi al-ilahu al-haqiqatu wahida ma'ana Allah wai ya hade da shi ya zama abu guda abu guda ɗaya ne sai ce ma huwa hal li'anna al-hulul sai ce wannan amma kamata ka sani wannan ba hululi bane ma huwa halla ma'ana ba shiga cikinsa yayi ba tunda muna zancen ittihadi ne to ya faɗi kalmar hulul ne sai dawo yake cewa a ba dai halli bane ba hululi kai bane abin da ya faru shine a ittihadi ne sai ce li annal hulula yaqtadi al infisala fi ba'd al ahwali domin kuwa in aka ce hululi ne hululi yana hukunta lalle akwai wato wasu halaye da za a samu rabuwa wannan daban wannan daban kamar da muka bada misali daidai kofi da ruwa kaga ruwan daban kofin ma daban to sai yake cewa lakin al muttahid ma'almuttahid amma aka ce abu ya haɗe da wani abu ma'almuttahid bihi da abin da ya haɗe da abin da aka haɗe da shi saratil haqiqatu wahidatan to haqiqa ta zama guda ɗaya me yake nufi da haqiqa nan ne da yake ta maimaitawa ana nufin ainihin abin da za a gani guda ɗaya ne in ka haɗa sukari da ruwa yayin da sukarin ya zagonye a cikin ruwa za ka iya bambancewa sukarin daban ruwan daban shine ma'anar hakika wahida ma'ana abinda kake gani da idanka ya koma guda ɗaya ba biyu bane in ku kace ruwa a cikin kofi ka zuba ruwa a kofi kaga hakika biyu ce ga ruwa ga kuma kofi zaka iya raba su zaka iya zubarwa sai ka bar kofin ka ba ruwa a ciki shine abin da ake nufi to wancan wannan can na farko shine ittihadi da sukari da ruwa wannan kuma hululi shine ruwa a cikin kofi duk da muna ta maimaita abu ɗaya ne sai ce ma huwa halal li anna al hulul yaqtadi al infisal fi ba'd al ahwal lakin al muttahid ma al muttahid bihi sarat al haqiqatu wahidatan sara an nakihu wal munkuh idan mutun ya taki mace kenan abu ɗaya ne da wanda ya taka da wanda aka takan duk abu ɗaya ne wal iyazu billah fa aina al ilahu baina hadha wa hadha to wane ne ubangiji tsakanin waɗannan da wannan da wannan matar ce Allah ko mijin ne Allah ko kuwa Allah ba ɗaya bane ko ku Allah babu shi a ƙarshe dai ba dama in banda ka ce babu Allah to babu komai a wannan aqidar sai ce la shakka anna hadha min a'zami ma yakunu min ihanatir rabbi yace wallahi ba mu kawa wannan babu kokonto cewa yana cikin mafi girman suka ga ubangiji ba a taba zagin Allah ba irin wannan kalmar babu wata kalma da aka faɗa ta a zagi ubangiji irin wannan kalmar ka ce mai ƙazanta mai kashi mai fitsari mai saduwa da mace a ce shine Allah ba a taba zagin Allah irin wannan zagin ba tunda aka yi duniya kakaf ɗinta Allah sauƙi sai shi jalla wa'ala wasabbuhu da kuma zaginsa ma'ana min ihanatin rabbi wasabbihi da zaginsa wa adami qadrihi haqqa qadri da kuma rashin girmama shi haƙiƙanin girmamawa yadda ya kamata yace ha subhanahu haula'i lamma qalu bil ittihadi wannan mutane yayin da suka faɗi wannan suka yadda da wannan kauli na cewa komai Allah ne wa bil wahdati cewa kuma wato wujudin nan samu wannan abu ɗaya ne kawai qalu sai suka ce to nan zai shigo da mu wani abu da yake so ya bayyana mana maganar ibnu taymiya a baya yana da kyau mu tarkizi mu mai da hankali mu fahimci wannan zancen da zai zo qalu sun ce inna al-ittihad al-am wal wahdata al-amma hadhihi mutafawitatun bayna ahliha ai a makon da ya gabata ya bayyana mana cewa ittihadi kun san me ittihadi ittihadin nan ya ce ya kasu kashi biyu akwai wani iri da wani iri akwai am akwai khas yawwa to yayin da suka faɗi wannan cewa inna littihad al'am wal wahdatu al'amma sai suka dawo kai yanzu kuma suke so su gaya mana cewa ai wannan ittihadi am din cewa komai da komai ba a keɓe wani abu guda ɗaya ba komai Allah ne in aka ɗauki wannan aƙidar sai suka ce wannan aƙidar ba matakinta ɗaya ba dangane da su waɗanda suka haɗe ɗin tare da Allah ba matakin ta ɗaya ba ba matsayi ɗaya ba ne ba daraja ɗaya ba ne mutafawitatun ta bambanta ku saurari wannan ku ji sosai sai ce fa yakunul waliyu shi waliyi lahu min al-ittihadi irin ittihadin da yake da shi wai haɗewar irin tasa haɗewar da yi da Allah yana da irin wannan ittihadi li takhsisihi saboda keɓantuwar da yayi da Allah ma laisa li ghairihi min al mawjudati irin abinda wani wanda ba wali ba bai samu wannan darajar ba kaje wannan din ma sai an zo an rarraba yawa class class ne mana a wannan matsayin bayan an gama an ce an kafirce an zama kowa zama Allah to kuma a hakan ma ba ɗaya bane in mutum waliyi ne to ittihadi ittihadin da yayi da ubangiji yafi na wanda ba wali ba kun gane wannan abu na to duk ai suna faɗa ne dama ba abu ne da zaka fahimce shi ba eh sai ke cewa fali hadha yusbihu don haka yake wayar gari yanzuru bi nazarillahi yana saboda shi ai alakarsa da Allah to kaga yanzu fa in ka zo dole ka sa su a wani abu kamar da malam ke faɗa ina yanzu in an ce wali yafi wani duk a wannan abun to duk an karyata kuma abin da aka faɗa ba zancen a ce komai Allah ɗin ne don Allah ɗaya ne ya za a yi wani Allah ya fi wani yawwa an yi tuka an ɗaure ta dama ba ta ɗauri ta mau ba an warware ta kuma wai saboda shi waliyi ai yanzu bi nazarin lahi wai yana gani da ganin Allah ne so duk ake a kai ga fifita waliyi akan annabi kuma yadda za mu zo mu ci ƙofar kenan wai limalahu min khususiyatin fil ittihadi saboda shi yana da wata kebantuwa wani hali da yake banta da shi a ittihadin ma bayan an hade din ma shi yana da wani hali na daban wani yanayi na daban wa yusbihu yaqdiru bi qudratillah ya wayi gari kuma yana da iko da ikon Allah da ikon Allah irin abin da Allah zai iya yi shi ma zai iya yi yawwa sun zama ba alloli ba alhamdulillah kun fahimci wannan ba zai yiwu hankali ya dauki wannan zancen ba kaga dole ka yi maka tambaya to wannan Allah in ka ce yana da kudura da kudura irin ta Allah to shi da ya riga ya zama Allah wace kudura kuma ta wannan Allah ya dauko tunda shi ma shine yace limalahu min khususiyatin fil ittihadi ya maimaita ne wannan saboda abin da yake da shi na khususiya nake bantuwa na wani hali a wannan ittihadi a hade wadda akai yace fal ittihadu am shi dai wai ittihadin nan hade wannan gamammiya ce lakin darajatul muttahidi bihim mukhtalifatun min haythu sifat amma darajojin waɗanda ko al muttahad bihim ne yawa lakin darajatul muttahadi bihim darajar da matsayin su waɗanda aka haɗe da su ɗin muhtalifatun to ta bambanta ta sassaɓa wani ya fi wani min hathu sifat ta ɓangaren siffofin da suke da su wali hada don haka ne ja'alu lil awliya'i maqaman yazidu ala maqamil anbiya don haka suka sanya wa waliyai suna da wani matsayi matsayin da yafi na annabawa li anna indahum domin a wurin su darajatul ittihadi mukhtalifatun tunda darajar haɗewar daban-daban ce fal anbiya'u u'tu darajatan su annabawa an ba su wata daraja lakin hadhihi daraja sai dai wannan daraja zada alaihim fiha ashabul wahdati min haythu wato su masu aqidar wahdatul wujud masu wannan waliyan su sun karu akan annaba ma'ana tasu daraja ta fita ta annabawa min jihati anna ta bangaren cewa ulaika su waɗannan fi shubahihim aw shubuhin da suke faɗa wujuduhum huwa ainu wujudillahi su samuwarsu ita ce ainihin hakikanin samuwar Allah jalla wa'ala lakin inda hulatil mutasawwifa sai dai a wurin waɗannan masu wuce iyaka na sufaye al'anbiya'u yahtajuna fil akhdh min as-sama'i kalamillah jalla wa'ala ila wasita mun karanta a baya cewa annabawa wajen karɓo zance daga Allah suna buƙatar wasita ya zama su annabawa suna samo zancen su ne ba daga Allah mubasharatan ba an ce mubasharatan ana nufin direct ma'ana ta hanyar wa suke samu ta hanyar mala'iku su ko waliyai fa wai suna samu ne su da Allah Allah ne ke musu magana annabawa ko sai ta hanyar mala'iku don haka ta nan wurin wai waliyai sun fi annabawa wannan fa duk haka suke faɗa a rubuce na nan a rubuce a littafansu to wanda ya ce komai ya zama Allah ya gama zancen wani fi ba wani annabi ba bukatar ka bambance tsakanin wali da annabi duk ka bata lokaci sai ke cewa lakin inna gulata sufiya al'anbiya ya tajuna fil akhdh min as-sama'i wato karbo labari daga sama wato kalam Allah maganar Allah madaukaki suna bukatar wasita wasita wani shamaki wani dan tsakiya da zai kawo musu sako daga Allah falam yakuni littihadu bihim min jami'i sifati don haka su annabawa haɗewar wai da suka yi ittihadin da suka yi da Allah ba ta dukkan siffofi ba ne su ko waliyai ta dukkan siffofi ne duk siffofinsu siffofin Allah ne su ko waɗannan ba su haɗu ta dukkan siffofi da Allah ba ta da wannan an faɗi abu ne kuma an zo an warware shi ya ce wa ammal auliya'u amma wai su waliyai kummalul auliya'i kenan cikakkun waliyan ma inda hum aurinsu to kaji akwai cikakku akwai wanda ba su cika ba eh fa innahum alittihadu bihim to su hadewa da su ja'a fi sifati kulliha ya zo ne ta dukkan siffofi ta kowanne bangare nasu kawai sun hade da Allah lihadha yaj'aluna al'alama muqassaman shi yasa suke sanya duniyan nan yanki yanki al'alam ai sun sa ta yanki yanki ko qismun yatawallahu alwaliyul fulani waliyi wane shike kula da bangare kaza wa qismun wani bangaren kuma ya tawallahu alwaliyul fulani waliyi wane shike kula da ita ai kun ji wannan abu hmm ko ba ku taba ji ba yawa wani bawan Allah ai ya faɗa cewa babansa ma yana kula da wata duniyar a yanzu bayan ya mutu saboda waliyi ne a can garin a nan duniya ga sunansa ya faɗa yadda ake faɗa masa a garin a can kuma ana kiransa wani sunan daban can inda a yanzu bayan fa ya mutu wai akwai wata duniya tana can shi yanzu shi ke kula da waccan duniya na ji wannan da kunne na a darasi yana faɗa to duk daga cikin wannan aƙida suka ɗauko ta kafirci Allah sauƙi yace wa qismu wani kashin kuma na duniya ya tawallahu alwaliyul fulani wani waliyin daban shi kuma yake kula da ita ma'ana nan wane ne can wane can wane can wane ila akhiri ma indahum fi zalika har zuwa ƙarshen dai abin da suke da shi a wannan irin aqida yace al-maqsud kai abin da nake so ka fahimta mai karatu anna fahma hadal kalam cewa fahimtar wannan zancen da ibnu taymiya yake taimana wannan kwanakin wa fahmu hadhihi al-masail da kuma fahimtar wannan mas'alolin in kana so ka fahimce su wa ma yaduru alaiha da abin da yake kaiwa ya kawo akai ma'ana abin da yake daidai yake hade da ita shine ginshikin ta awwalan na farko raji'un ila fahmi ma'ana al-hulul wal ittihad in kana so ka fahimci wannan matsalar lalle ka fahimci me ake nufi da hululi da kuma ittihadi kun fahimta yanzu ko ba ku fahimta ba an fahimta thaniyan abu na biyu raji'un ila ma'ana aqsamil hululi wal ittihad yana koma zuwa ga kashe-kashen hululin da ittihadi shi ma wannan kun gane shi akwai am akwai khas thalithan abu na uku raji'un ila anna ashabal wahda yana koma zuwa ga cewa su masu wannan aqida ta wahdatul wujud wato gulatu sufiya masu wuce iyaka a sufanci yuqassimuna alqismata suna raba wato rabo su kakkasa likhtilafi sifati saboda sabanin sifofi suna rarrabawa tsakanin waliyai da annabawa fala yaj'aluna littihada amman fi sifati in ta bangaren sifofi ne to ittihadin ba am bane saboda me sun riga sun bambance waliyai sama suke da annabawa saboda siffofin waliyai sun fi na annabawa a gunsu domin wai waliyai suna karɓo nasu ilimin direct daga Allah su ko annabawa sai ta hanyar mala'iku to wai waya ga musu ma tukun ba dukan annabawa ne sai ta hanyar mala'iku ba annabi Musa ya ji maganar Allah ba subhanahu wataala annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma ji maganar Allah kaga shi ya Allah yayi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta hanyar annabi ba ai ba ta hanyar mala'ika ba to kaga wannan ya rusa duk abin da za su zo su faɗa su fifita wali akan annabi domin dama asali dai kamar da muka ambata wannan abubuwan an kawo su ne don rusa fa addinin musulunci amma sai aka sa musu riga ta gudun duniya ta tsoron Allah ta wato kyamar duniya gaba daya kawai sai ta kashufi a nuna kawai ana ibada ba a san duniya duk da cewa wannan agun na da ne na yanzu suna yan ina da duniyan nema Allahul musta'an Allah sauke Allah sauke Allah shirye su yace fala yaj'aluna litihada amman fi sifat kama anna ahla al-hulul la yaj'alunahu mutasawiyan fi man halla bihim kamar yadda su ma masu hululi cewa ai Allah ya fada jikin wani ne banda wani ko yawa su ma akwai dake akwai am akwai khas shi ma sai ce ba sa sanya wannan hululin nasu mutasawiyan matsayi guda ne wani yana fin wani dangane da me aka fada cikin sa din yace hadha aslu mas'alati tafdhil alwali ala an-nabi indahum inda kun tuna maganar da ya gaya mana a littafi cewa sufayen nan suna fifita wali akan annabi to wannan ita ce asalin mas'alar asali ana nufin fundament wato foundation din mas'alar gashi nan ne dalilin da yasa suka fifita wali akan annabin gashi saboda waccan magana yace wa annal waliya kuma cewa wali lahu karamatun akthar wai karamominsa sun fi yawa wa yasil kuma yana kaiwa wa takshifu anhu alhujub wa tukshafu anhu alhujub kuma ana yaye masa hijabi shi waliyi wan nabiyyu qad la yu'milu aqlahu shi ko annabi kila ma baya amfani da hankalinsa kawai information ake kawo masa shi kuma ya passing dinsa haka bai ma fahimci komai ba la ilaha illallah an zagi Allah an zagi annabi kuma wai wannan su ne masu la ilaha illallah za su ce wani wanda ba su ba shi ne kafiri ba ya san Allah ba ya san manzan Allah Allah dai sauke wannan abu sai ce lakin nal waliya wai shi waliyi ya rama la ya rahu gairuhu yana ganin abinda waninsa baya gani wa hissuhu yukazzibu al-aqliyati tare da cewa jinsa abinda yake ji a jikinsa hanyo mun san dai ko da an ce his ba iya ji ba hanyoyi biyar din nan na samun ilimi da gani da ji ko da ɗanɗano da taɓawa da mai kuma da shaƙa waɗannan abubuwa guda biyar su ake sai mai hissi to akwai su a wurin wannan aƙida ai mun ga a baya cewa hissin su abinda suke ji din nan suke samu na ilimin suka yadda da shi yana saɓawa duk hankalin duniya wannan kuma haka ne hankalin da aka sani hankali ne rayayye ya saɓawa wannan abin da suke faɗi ila ghairi dhalika min al-masail da kuma dai masaloli waɗanda ba wannan ba duk za ku gansu shine asali ko suna cikin abubuwan da ah, suka hada wannan zance da muke magana akai to bayan ya gama wannan sai shiga wani babi kuma su'al wata tambaya an lazimil madhhabi hal huwa min al-madhhab ko hal huwa al-madhhabu zancen da yake shine ai yanzu wani dole zai zo yayi wata tambaya wai wannan mutanen da suke faɗin wannan maganganun mazhaban nan tasu ai ga ta mun ji to shin su ana bayyana musu ma'anar wannan aƙidar ko kuma za ka iya cewa duk abin da suka faɗa abin da ke ƙarƙashin wannan aƙidar ta cewa komai Allah ne Allah ya haɗe da halittarsa baki ɗaya ba komai duk Allah ne komai wannan abin in aka faɗe shi abubuwan da yake jawowa kamar abin da muka ji in dai har mun yadda da waɗannan in an yadda da wannan aƙidar ai mun ji a baya cewa yalzamu da wannan matsalar duk wanda ya yadda da wannan aƙidar ashe ya lazumce shi kenan duk alherin da ake a duniya Allah ne yake duk sharrin da aka aikata ma a aikace zanne zanne da shan giya da meye da meye duk waye shi ma Allah ne to kaga wannan lazimin wannan mazhaban ne ya lazumci cewa duk wanda ya faɗi wannan ra'ayin in ka tambaye shi ma yanzu ka je ka ce kai bawan Allah zan tambaye ka ka yadda da cewa komai Allah ne ce eh to yanzu mashayin giya waye ya sha giya mai ƙarya waye ya ƙarya mai zina waye ya zina zai faɗa da bakinsa ya ce Allah ne ya yi ko ko zai ce mutum ne ya yi in ya ce mutum ne ya rusa mazhabar tasa gaba ɗaya in ya ce Allah ne to ya tsaya akan mazhabar tasa ya lazimci abinda wannan aƙida take lazimta mutum ya yadda da shi kun fahimci abin da ake mai lazimul mazhabi kamar a in aka tambaye su shin za su ce eh mun yadda haka abin yake a gunmu ma'ana sun karɓi wannan mazhabar tasu ce cewa Allah ne ke wannan abubuwan marasa kyau suna yin wannan koko ba sa yi ma'ana abin da ke so ya faɗa shin za mu iya cewa duk mai wannan aƙidar ya yadda da wancan zancen ko kuwa sai sun lazamci abin sun ce eh haƙiƙa mun yadda da hakan abin yake akwai ka'ida da malamai suke faɗi abun a usulul fiqh dangane da wasu ra'ayoyin aka ce wannan ra'ayin wani ne shin wannan mazhabarsa ce za a iya dangana masa yanzu misali ba muna da wata ka'ida da malamai na fiqh manya-manyan malaman mazhabobin nan an ruwaito daga gare su suna cewa idza sahha al-hadith fa huwa madhhabi kun san wannan magana ra'ayi in hadisi ya inganta to ita ce mazhabata kaga wannan ma'ana ya lazimci duk hadisin da ya inganta to inda yana da wani kauli da ba wannan ba to a dawo yanzu a karbi wannan na hadisin da ya inganta shi ita ce mazhabarsa a bar wancan to wannan shi ake nufi da lazimul kauli hal huwa mazhabun aw laysa bi mazhab to a gun malamai ba a lazimtawa mutum lazimin kaulinsa ma'ana akwai dama shi kaulin an ce kauli ana nufin ra'ayi ra'ayinka da ka faɗa ai yana da ra'ayi akwai ra'ayin daban akwai kuma lazimin ra'ayi ban sani ko kuma yi wannan zancen akwai kauli akwai lazimul kauli shi kaulin shine abin da ka faɗa na kuru-kuru gashi da bakinka kamar misali a mazhabar harkar fiqihu mutum ya ce abu kaza halan ne to sai kuma a samu wani hadisi ingantacce ya haramta abin shi kuma ya ce in har hadisi ya inganta ita ce mazhabata to sai aka samu hadisin ya inganta kaga yanzu akwai abu biyu akwai kaulinsa akwai lazimin kaulinsa lazimin kaulinsa shine yadda da hadisin nan a ce ita shine ra'ayinsa a ce ai ra'ayin wane ne kaza to shi nake so ku fahimta ta wannan gefen to mu koma wannan mas'alar tasu akwai kaulin su shine komai Allah ne ko to lazimin kaulin kuma shine me cewa duk laifuffukan da ake yi da wani ya aikata da shan giya da kaza da kaza duk shi ma Allah ne kenan yayi shine ma'anar lazimul qauli haka ne to yanzu duk mai wannan ra'ayin zamu iya dangana masa lazimul qauli banda iya qaulin zahiri ko ko sai idan ya lazimce shi ya ce eh na yadda haka abin yake kun fahimci wannan zancen to gashi sai sai hada in kanu yunkiruna hum wannan kamar da gaya mana kun haƙuri da zancen a cikin darasi haka yake faɗarsa masu wanda suke zaune gabansa suna fahimta yana cewa haza in kanu yunkiruna hum a ko in kanu yunkiru wannan muna wannan tambayar ne mu zo mu ce lazimin ƙaulin waɗannan mutane sun karɓe shi sun yadda da duk abin da ya biyo bayan wannan aƙidar sun yadda da shi wannan zami wannan tambaya ne in kanu yin kiruna in suna ƙin wannan maganar suna ƙyamatatta in an faɗa musu su ce ba haka ba ne sai ce hum la yin kiruna to su ba sa ƙi in ka gaya musu su ce eh ɗin mun sani kuma mun hakan muke nufi hum yawa hum la yunkiruna hadha hum yaftakhiruna bihi su suna ma alfahari ne da shi alfahari ba suke da wannan kaulin cewa kaulin su ne lazimin kaulin duk abinda abin ya biyo bayan wannan magana sun yadda da shi gashi sai sai qala ibn al-farid ibn al-farid ai ya fada yake cewa laha salati bil maqami uqimuha wa ashhadu fiha annaha liya sallati yana magana da zatin wai zatin Allah yake magana kuma mun yi magana akan ibn al-farid da ko da yake cewa da yayi waɗannan baitoci ta'iyarsa wanda a ciki yake magana kamar Allah madaukaki zatin sa wani abu ne mace yana magana kamar mace yake magana da Allah subhanahu wataala sai yake cewa laha salati sallata ita nakewa ita fa dan Allah ka duba wulakanci yana nufin itan nan wai zatin Allah sallata ita nakewa bil maqami a maqami Ibrahim uqimuha da nake tsaye da ita nake in naje Ka'aba wa ashhadu kuma na shaida fiha a cikin wannan sallar annaha liya sallati cewa ita ma ni take wa sallah tana bauta mu ma'ana shi yana bauta wa Allah wai Allah ma yana bauta masa mu yi istighfari Allah ga ya gafarta mana faɗin waɗannan abubuwa Allah ya gafarta mana Allah sauke wani zai ce shi tunda yake bai taba jin wannan irin abun ba ko kun taba ji baka taba ji ba to Allah ƙara tabbatar da mu akan fitra kan addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan abubuwan kuma zaka ji wani ya kare ce wai ku ne baku fahimta ba har yanzu nan akwai mai faɗin wannan wai ai shi kaza yake nufi harka ce kawai ta falsafa ku ne jahilai baku gane ba wannan jahilci mun ko mun gode Allah da ya bamu shi in dai wannan abun ba mu san shi ba to mun gode Allah ya bar mu da jahilcin wannan abun ba mu sha'awar mu san shi Allah raba mu da kafirci sai ce wal bustami haka Abu Yazid al bustami ya kulu shi ma yana cewa ma fi jubbati illa hu ya daga rigar sai ya ce ba komai a cikin rigar nan sai Allah kaga wannan bayan lazimci ai magana ce da take nuna maka kaulin da suke yi na cewa komai Allah ne to sun yadda da shi har ga fassara suna fassarawa kun ga kun fahimci wannan lazimin kaulin sun fito da shi sun yadda da shi da fata kun gane eh haka suke cewa to kuma sauran fa ba Allah bane kenan yace hum ya'tarifuna bidhalika su suna tabbatar da wannan akan su مثل ما قال لك شيخ الإسلام kwatankwacin da yadda shekul islam ya ambata maka anna rajulan min gulatihim cewa wani daga cikin masu wuce iyaka a cikinsu qala li muridihi ya ce wa muridinsa man haddathaka man haddathaka anna fil wujudi ghayra Allah duk mutumin da ya ce maka a cikin wannan samuwar akwai wani abu wanda ba Allah ba fa huwa kadhibun to makareci ne ai mun karanta wani a baya da ibn jami'a ne kawo to shine nan malami yake ne kamar dai da ibn jami'a ga maka din nan cewa an tambayi ko wani malami ya tambayi muridinsa ai kaga wannan tambayar da yayi tana fito da aqidar sosai a ƙara gane ta sai fa huwa kaza yace duk mutumin da yace maka a duniyan nan akwai wani abu ba Allah ba to makaryaci ne idh qala idh qala laka ahadun fil wujudi ghayru Allah fa huwa kaza wannan me mai tawaki ma'ana inda yace maka ko idza qala laka ahadun fil wujudi ghayru Allah fa huwa kadhib cewa akwai wani abu wanda ba Allah ba a duniyan nan to ƙariya yake yi faƙala lahul gulamu sai yaron nasa ya ce shi muridin sai ya ce da shi manil kadhibu to waye ya yi ƙaryar a karamakan lahu ya'ani sai ma'ana ma a arifu man huwal kadhib ni ban san wane ne mai ƙaryar ba inda in dai haka ne idan kana ma fil wujudi ghairullah in dai babu kowa a wannan samuwar duniya nan da muke gani ba komai bane duk Allah ne komai da komai to waye makaryacin wancan ƙaryar da kace an yi waye yayi ta ko misali kaga kamar yace maka kamar yace malamin ne to akar makallahu ni yanzu na yadda akwai wani abu wanda ba Allah ba mana gani ga ka ni na faɗi haka to ni waye mai ƙarya in dai ka ce ni ma Allah ne kai ma Allah ne to waye ƙarya kenan Allah ya yi ƙarya kenan ko gane zancen to kaga wannan ai bayani ne daki daki ta yadda mutum zai fahimci zurfin aqidar tasa da muninta to shine abin da ke nufi to sai ke cewa famanil kadhib yace fahum ya atarifuna to su suna tabbatarwa sun yadda da hakan lazimul madhhabi laysa bi madhhabin idha kana la yuqirru haula'i la yaltazimu bihi ma'ana yace lazimin qauli a qaulin masu hankali gun malamai lazimul qauli laysa bi madhhab wannan ita ce magana ta gaskiya in mun gane da yanzu me qauli da kuma lazimul qauli to lazimul qauli laysa bi madhhabin illa idha iltazamahu sahibul madhhab ko sahibu wannan eh na'am sahibul madhhab sai idan mai wannan ra'ayin yayi ilzami ya ce eh duk abin da yake wannan zaka iya fassara kamar misali lauya ne a kawo masa maganganu a ce ga kaza ga kaza ga kaza sai je fassaro in muka tafi ga kaza fato za a kai kaza kenan kaza ma za su shigo ciki kaza za su shigo ciki sai ce eh din ko ma mai wannan magana ta fassara na yadda da ita shi ne ma'anar lazimul qawli to wannan ana cewa a gun malamai suna cewa lazimul qawli laysa bi madhhab ba a dangana wa mutum lazumin kaulinsa har sai idan shi ya lazimta ya ce e din na yadda ina fata kun fahimci zancen kamar yanzu abubuwa da ya shafi kafirta mutane duk malamai suke cewa ba a kafirta mutum muayyane ka kira sunan mutum ka ce masa wani kafiri wannan ba hanyar ahlus sunna bace ko ina babu wannan ba dalili akan ta to misali mutum zai faɗi wani abu zahirinsa kafirci ne zahiri kafirci ne amma la yalzamu a zuciyarsa wannan abin yake nufi kun kun fahimci wannan yanzu misali kissar Hatib da muke ta faɗa akan wannan irin matsala Hatib ibn Abi Balta wanda ya rubuta takarda aika wa mushrikai har sayyidina Umar ya ce ya Rasulullah bani izini in yanke shi in yanke in sare kansa ai munafiki ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya halacci yakin Badar aka kira shi kuma aka tambaye shi me yasa ka aikata wannan ka aika wannan takarda ka kai wa kafirai takarda sai ce ya Rasulullahi wallahi mutane da cikin mutum da muka yi hijira ni ma ina cikin masu hijira kuma daga cikinmu kowa ya bar wani abu na dukiyarsa a gun yan uwansa suna kula da shi ni ba da wani uwa da ya kula min dukiyata don haka tunda za a tafi fatuhu makka nake tsoron in an je dukiyata a kama ta shiga cikin a ganimar da za a kama don haka na aika musu don a san gashi kana zuwa don in an zo a kare min dukiyata a aji wannan bayanin da ya yi alama ce ta yana so ya kare dukiyarsa ko ashe kenan abin da ke zuciyarsa ba niyyar kafircewa da Allah bane ina fata kun fahimta ne shi yasa malamai suke cewa karka lazumta dan mutum ya faɗi wata kalma da kafirci a ciki to za kai kai tsaya akan hukuncin kalmar cewa wannan kalmar ba daidai bace wannan kalmar kafirci ce amma karka ce wane dan wane yau daga yau ya zama kafiri saboda me lam yaltazim wannan abu kun ina jin kun gane abu wannan dai na cikin ka'idojin malamai kuma suna nan a rubuce a gun bayanin inda waɗannan abubuwa suke to mu ci gaba sai ke cewa lakin fi mithli hada nawa yace lakin fi mithli hadhihi almasail amma a irin wannan mas'alolin hum yaltazimuna biha su masu wannan aqidar sun yadda da hakan suke nufi tun daga irin bayanan da ake faɗa kuma sun rubuta kuru-kuru da gaske suke nufin cewa su Allah ne ba nan samu ba mutum yanzu mutumin da zai fito yana yawo a gari yana samun mutane masu zunubi ya ce tashi kai je ka an gafarta maka ya ce shi Allah ne ya gafarta wa mutane ya lazimci wannan kaulin cewa komai Allah ne ko bai lazimta ba ya lazimta kun gane abin shi ne zance ina faɗin lazimtar da haka take da larabci amma dai kun fahimci abin da ake nufi da ya lazimta ɗin ma'ana ya yadda da koma menene sakamakon da zai biyo bayan maganarsa shi ake nufi da ya lazimci wannan lazimul kauli to sai ke cewa waɗannan mutanen su sun yadda da wannan ɗin na ƙulu lazimul mazhabi laisa bi mazhabin fit tafsilati allati dhakaraha sharihu tahawiyya yace mun koma gurin ibnu abul izz al-hanafi a cikin sharhin sa na al-aqidatu tahawiyya yayi tafsiri da yawa yayi bayani dake dake cewa lazimul madhhab laysa bi madhhab lazimin madhhaba ba madhhaba bane ba a dangana wa mutum lazimin magana sa a ce a in ka ce kaza fato ashe kenan kai kaza ne kar ai masa wannan hukuncin amma shi idan ya yarda da kansa to a lokacin sai ai masa fi awwaliha yace yalzamu minha ibtalur risalati yace daga cikin wannan idan har muka ce lazimul madhhabi madhhab ne za dauka to zai rusa gaba ɗaya sako ma sakon Allah subhanahu wataala yace lazimul madhhabi laysa bi madhhab yadina na ta wannan duk maimaitawa yake yace lakin fi annahum yarawna anna hadha alladhi salla ilaihi huwa Allah amma su yanzu misali wannan ibn al-farid da yake faɗa wannan baitin cewa sallar da yake yi Allah yake wa sallah kuma Allah ma ne masa sallah ma'ana yana bauta masa suna bauta wa juna wannan zancen da yake yi mun gane wannan yace wa yastadulluna bi qawlihi ta'ala wai har ma suna kafa hujja da faɗin Allah madaukaki suna cewa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu to nan zan tambaye ku me ma'anar wannan ayar wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu yana da kyau mu ji fasarar kirki kafin mu ji wannan su tasu fasarar mara kyau me ake nufi me ma'anar qada to qada anan bi ma'ana amara ne yawa shi yasa a wata qira'a ya zo wawassa ba digon dadun kuma akwai wawun kafin qaf aka cire digon qafun wawassa Allah yayi wasiya Allah ta abudu ma'ana amara Allah maɗuki ya yi umarni Allah ta abudu cewa kar ku bauta wa kowa illa iyahu sai shi kaɗai wabil walidai ne ihsani iyaye guda biyu kuma ku kyautata musu to su a gurin masu cewa komai Allah ne ya suke fasara wannan sun ce wa qada sai suka ce qadallahu qada'an kauniyan Allah yayi hukunci ne hukunci na kauni ma'ana na halitta ya halicce mu ne cewa ba ma bauta wa kowa sai Allah ba ku gane ba kun gane yauwa su abinda suke nufi allah hukunci ya yi wannan hukuncin kuma na kauni ne an ce hukunci kauni kamar a sa rana ta fito kullum daga gabas ai halitta ce ta allah ba umarni ba ne ba wani abu ake ba to kamar haka ne yadda muke rayuwa nan duk abin da ka bauta wa allah wai haka allah ya hukunta je ka bauta kuma komai ba komai ka bauta ba allah ka bauta wai haka ake nufi wai waƙada rabbuka ubangijinka ya yi hukunci allah ta abudu cewa koma kun rayu har tashin alkiyama to duk abin da kuka bauta ba komai kuka bauta ba illa iyahu shi kaɗai kuka bauta kun gane wannan to haka suke nufi masu wannan da wannan suke kafa suna yana ce abin suke kafa hujja su fassara wannan qur'anin wai ya nuna cewa kenan duk mai bautar gunki ya nuna me allah madaukaki yake wa binan duk duk allah ake ba duk komai kowanne gunki duk allah kawai aka bauta ba duk abin da ka bautawa daidai kai kuma wai ƙur'ani ne nuna wannan duk sauran ayoyi na tauhidi na la ilaha illallah duk an ruguza su inda an dauki wannan ban sani ko kun fahimci abu wallahi musta'an sai ki ce hadha qada'un kauniyun wai qada'i ne kauni kauni ma'ana na halitta ai mun san yadda malamai suke rarraba qada' kauni da kuma qada' shar'i ko amrun kauni amrun shar'i irada shari'iyya irada kauniya wannan duk mun sha magana akai to shine sai kawo waɗannan sai ke cewa ina ne falam yu'bad illa huwa wai ba abauta wa kowa ba sai shi faman abada sanama da ka duk wanda ya bauta wa gunki abada Allah to Allah ya bauta ma kafara bi ibadatihi as-sanam ma'ana bai kafirta da bautar gunki ba mumkin ar-rajulu salih ya abudu sanam wala yakfur wai mutumin kirki zai iya bauta gunki kuma bai zama kafiri ba walakin kafara bi itiqadihi anna sanama ghayrullah ghayrullah amma wai zai kafirta in ya yadda cewa gunkin ba Allah bane lalle ai ta cewa kai wannan saboda abin yayi muni munin fita daga fitira to su haka suke nufi kuma haka suka yadda da shi mutum zai zama kafiri in ya yadda cewa gunkin nan ba Allah bane amma in ya bauta wa gunki duk salahinsa to yana nan bai kafirta ba domin me wai Allah ya bauta saboda Allah ya ce wa qadara rabbuka Allah ta'budu Allah yayi hukuncin cewa ai a duniyan nan ba za ku bauta komai ba sai Allah dan haka duk abin da kuke bautawa Allah kuke bautawa saboda wannan mummuna fassara fassara ko kyakkyawa ita ce Allah yayi umarni kar ku bauta wa kowa sai Allah shi yasa sai ya tafin wani umar ɗaya kuma da yake shi ma umarni ne da yace wabil walidaini mene amara ihsanan iyaye biyu su ma an umarni cewa kyautata musu yanzu kowa kyautata iyayensa yake yi idan umarni ne kauni to har abada ba mai saba wa iyayensa kun bai wannan nan can in wannan surar sun fassara cewa duk abin da aka bautawa Allah aka bautawa to dangane da iyaye fa cewa a kyautata musu cewa bil walidaini ihsanan iyaye biyu a kyautata musu idan mutum ya ɗauki cewa umarni ne shi ma ko hukunci ne kauni a hukunce ma'ana kenan Allah ya yi hukunci duk abin da za ku bautawa mato ba komai ba ne Allah kuka bautawa kuma Allah ya yi hukunci a rayuwarku kakaf ba mai saba wa iyayensa wani abin haka yake kaga tunda ku mun samu rayuwarmu akwai mai da'a ga iyaye akwai wanda ba da'a ga iyaye ashe kenan wannan fasarar ƙarya ce kun gane abin insha Allah to haka watan din ma ƙarya ce cewa duk abin da ake bautawa Allah ake bautawa Allah kiyaye yace li anna sanama ko ya tsallake yau a eh haka ne yace li anna sanama huna munfasilun bi i'tiqadihi fil hajar min haythu huwa yace domin ko shi gunki ya bambanta a nan gurin ma'ana daban yake bi i'tiqadihi shi wannan mai cewa gunkin ba Allah bane haga a wurin sa ya dauka kenan ma'ana munfasilun bi i'tiqadihi fil hajar domin ya dauki cewa dutse ne asalin sa dutse ne ba Allah bane min haithu huwa in an lura da asalinsa to wannan a wurinsu ya kafirta amma in abadal hajara amma in ya bauta wa dutse min haithu fihi Allah halun fihi yana kudurta cewa Allah ne a cikin wannan dutsen Allah ne wai juye zama wannan dutsen fa hadha ma abada ghayr Allah wai bai bauta wa wani Allah ba kun gane zancen shine har malam yace a'udhu billahi min kalamihim muna neman tsarin Allah maɗaukaki daga irin wannan zance nasu Allah kuma ya tsare mu sai ce lakin al maqsud kai abinda da nake so ka fahimta min hada daga wannan an tafhama cewa ka fahimci murad shaykh al islam abinda malam ibnu taymiya ke nufi fima aurada cikin abinda ya ambata a'udhu billahi minhum yace muna ƙara neman tsari daga wannan mutane wa mimma qarraba ila qawlihim da dukkan ma abinda zai kusantar da mu zuwa ga wannan magana tasu nahnu ma awradna al-athar al-mutarattiba yace wallahi bamu kawo wannan maganganu da suke rataye da wannan sakamakon wannan magana da suke faɗa ba wala awradaha huwa shi ma bai kawo ba lakin hum i'tirafuhum amma su i'tirafuhum abinda suka yadda da shi shine annal musalli sallali nafsihi cewa duk mai sallah kawai kansa yake bautawa shine abinda wannan mutumin yake nufi shi ibn al-farid da yake cewa la salati bil maqami uqimuha wa ushhadu an wa ashhadu fiha annaha li sallati la yufarriqu baina hadha wa hadha ba sa bambance tsakanin wannan da wannan to dole mu tsaya a wannan wuri kuma dama lokaci ya riga yi amma dai alhamdulillah ina jin an fahimci inda wannan magana ta dosa Allah ya raba mu da irin waɗannan aqidu waɗanda Allah jarrabe su da su kuma Allah ya shirye su in ba masu shirya ba ne Allah ta kaita sharrinsu su ya kauda hanka ya kauda tasirinsu cikin al'umma ya hana al'umma su tasirantu da irin wannan kafirci wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa alaikumus salam wa rahmatullah na'am ne hulul am na na a mutakallimin ai yaran falasifa su wato abin da ya faru musulmi ne su ne mutakallimin amma sun ɗora fahimtar su ta addini akan ka'idojin masu falsafa da suka karanta littafansu musamman abin da ya shafi wato mawara a tabi'a duk abin da wato ba nasarar harkar ɗabi'a na binciken sayans da sauransu ba ma'ana duk abin da ya shafi ilimin gaibi kaga asali ai shine ka yadda da labarin da Allah ya faɗa to su ba su yadda da labarin da Allah ya faɗa ba amma sun bi ta hanyar hankali ne wajen hatta tabbatar da samuwar Allah cewa akwai Allah sun bi hanyar hankali ne suka tabbata cewa ku dubi duniyan nan ya za a yi a ce ba ta da mahalicci wannan akwai hanya mai kyau akwai abin hanyar mai kyau ce hankali zai iya fahimtar akwai ubangiji wannan ba wannan ake zance ba amma da suka gano wannan din to hatta abin yadda Allah yake da siffofinsa da sunayensa sai suka shiga da wannan babin cewa Allah ana siffanta shi ne da abubuwan da su suka gano ta hanyar hankali ba saboda Allah ya faɗa cikin alkur'ani ba waɗannan masu wannan aƙida su ake cewa mutakallimuna me ma'anar mutakallimun masu harkar kalami wanda zancen su suna gina shi ne akan zaurance surutu zance na mantiki shi ne mutakallimun su ne mu'tazilawa su jahamiyya asha'ira maturidiyya da makamantansu waɗan makarantar ja'ad ibn dirham da makamantansu waɗannan su ake ce mutakallimun da fatan ka gane su yawa wannan su ne wanda ibn tayyib ta falarin islami nasaru yawa falarin adai haka ne su ne lalil islami nasaru su dai ba su taimaki musulunci ba walalil a'da'i kasaru kuma da suka shirya littafansu don su yi raddi ga masu falsafa to ba su karye abinda masu falsafa suka zo da shi ba shine kafirai na'am So- sosai ta- fassarorin sahabbai shine amara rabbuka ubangijinka yayi umarni kar ku bauta wa kowa sai Allah kuma dama Allah umarni ne ai cewa la ta'budu hani ne hani ne kai hani ne cewa ubangiji yayi umarni ma'ana yayi hukunci hukuncin nan menene Allah ta'budu illa iya kada ku bauta wa kowa illa iyahu wa bi- ya- wa wa amara kuma yayi umarni wa bil walidaini amara ihsanan shine abin da ake nufi ya yi umarni cewa iyaye a kyautata musu ba ba cewa ya yi na halicce ku ku je ba zai yiwu ba a rayuwarku ku bauta wani wanda ba Allah ba ni ban sani ba ni ina jin fa ba ku fahimci wannan gun ba Mm, to da Allah wani ya mun bayani eh mala abin da na fahimta eh su suna cewa wannan waka da rabbika Allah ta rabbuka wa mm, rabbuka Allah ta.
Eh.
suna nufin cewa duk abin da ka halitta duk abin da ka ka bauta bautawa mm, dama su a nasu yakinin mm, wato Allah ya hukuncin Mm.
su daidai za su bautawa Allah za su bauta so da komai suka bautawa Allah ne walau gunki mm.
walau menene yi ma'anar ƙaba ɗin nake nufi in ji ta fito abinda suke nufi ƙaba'in wani iri ƙaba ne suka ce kauni me ma'anar kauni misali
asali nan yadda muke akwai dogo akwai gajere akwai mai haske-haske akwai baki ko wulif wannan umarni ne allah ya ba mu mu mu zama haka a shar'ance yadda za mu samu lada in mun zama in ka zama dogo za ka samu lada ya zama umarni ne na ibada ko kuwa hukunci ne na halitta yawwa To, an ɗabi'antar da mutane kowa ga yadda Allah ya so ya zama to su a gurin masu wannan aƙidar wannan ƙaulin cewa ƙaza rabbuka Allah ta abudu illa iya suna nufin wannan na biyu cewa haka Allah ya yi mu mu zama masu bautawa Allah don haka duk wanda ka ga mu an bautawa to Allah aka bautawa in yajin kun gane yanzu to ba su ɗauke shi a matsayin umarni ne na shari'a da yake hana mu kada mu bauta wani wanda ba Allah ba sannan mu kyautata mu iya shi yasa ai nace muku wannan maganar iyaye za ta warware mana wannan ba domin tunda kaga ai a halicce Allah bai halicce mu kowa na da'a ga iyayensa ba akwai masu da'ar akwai wanda ba sa da'a ashe kenan ba ba ba haka Allah ya sa mu kamar yadda ya sanya mu dogo da do- da gajere haka ya sanya mu kawai kowa automatically mu zama masu da'a sam sam ba za mu saba wa iyaye ba ai ba zan- ba mu zama haka ba to dan haka wancan ma ba haka ake nufi ba cewa Allah madaukaki umarni yayi kada a bauta wa kowa sai Allah ina jin an gane yanzu insha Allah malam na wato dangane da ita wannan magana cewa idan ba haka aka sance cewa Allah ya yi mu ne domin duk abin da muka yi duk abin da aka bauta shi ma Allah ne ya yi da haka mm to sai kasance a yi babu muni shi kansa muni ne ma ibada ce in aka yi iyaye da ake aka musu suka kin saba musu Mm.
kin saba ma yi ba shi ma shi ma shi ma umarni ne ma'ana tsari ne haka Allah dama abin da ke so a fahimto ke yau program an yi programming dinmu ne ba dama mu saba haka to ita ma saba to kaga kenan sai ya zama kenan duk saban da aka yi shi ma haka aka yi programming din in aka ce ko- mun san dai programming ko abu masu abin nan kamar a ko- a computer a ce haka aka tsara ka ba dama ka saba to in dai haka aka tsara ka ba dama ka saba to ba za a kama ka da laifi ba ashe duk abin da kai ma kawai duk daidai ne haka kenan an rusa gaba ɗaya abin da ke cikin alkur'ani ai wato batan da ke cikin wannan harkar wallahi ba zai iya lissafuwa haka kawai ba inda za a yi ta rubuta littafai a fito da abin da ke cikin wannan aƙidar ta bata za ka ga cewa wallahi ba a taɓa kafircewa da Allah irin wannan kafircin ba Allah sauƙi mana na mm. eh su ne ma- masu ilmin kalami ƙwarai Mm. ne su ne Mm. to alhamdulillah Allah ya sare mana al'umma sallallahu alaihi wasallam Yau. Na'am?
wannan wani wani ba wani ba ci da ba su da duwa a jiya eh jiya kuma yanzu da zai zai Allah gafarta musu azama Allah ajra azama Allah ajra wa ghafar liman yatiku Allah gafarta musu Allah sa aljanna ce muku musu eh hakura kuna da kanne da yawa ne kada ne Allah gafarta musu Allah gafarta musu Allah ya masa rahama Allah sa aljanna ce muku musu السلام عليكم ايوه يا ايوه ما شاء الله الله يسعدك الله يتمم to an ci ai jiya inji ne lana shi mun ha